da dama su ji maganganu da ya jijja kaga tawadu in ma ya kai a yana ce mai wai ni zamili ne ne kaga duk abun gani na malamai wanda suke masu niyan alkhairi na نعم المقدمة الدورة الثانية الحمد لله الثالثة الثالثة الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على من أرسل على من أرسل على الناس كافة الذي بين الدين الذي بين الدين بيانا شافيا وقال صلى الله عليه وسلم أتركتكم على البيداء ليلها كنهارها لا زيغ عنها بعدي إلا هالكا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فبعد مدة ست آه، سنوات أو ست سنوات تقريبا من أبي هذا الكتاب فقد يسر الله لنا دبعة الثالثة له ففيه زيادات في تخريج أحاديث الكتاب وتحقيقها وتسهيه الأخطاء الم- آه الم- المتابعية والله نسأل قبول هذا العمل المتواضع ويرزقنا الإخلاص فيه وفي سائر أعمالنا ويزيدنا علما وفهما وعملا وأخص بالدعاء على من توالى على من تولى نبأ هذا الكتاب في هذه المرة والله يزي والله يجزيه خير جزائي وكذلك كل من سا- ساعدني في إتمام هذا العمل وأسأل الله سبحانه التوفيق والسا- والسا- والسداد لجميع للجميع إنه هو السميع الدعاء وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وقدمه أبو سمية saba sai an gane da ta ga mukaddima can ta gaba نعم shayi na sha ɗaya ina fata jana biyu sha ɗaya
نعم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فإن النآية eh eh, ina ya فإن الإناية بمعرفة ما صح من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وما لا يصح من أوجب الواجبات على المسلمين جميعا لأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم من أصول الشريعة ومعرفة ذلك لازم على كل مسلم في كل ما يدين الله به من الفرائض والسنن والمستحبات وقد سهى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حدث عني بحديث يرى أنه كاذب فهو أحد karanta الكاذبين yara ko yura anhu kadhibun يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين an karanta kadhibin da kadhibai ko kadhaban نعم akwai abin daban-daban نعم وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع ورواهما مسلم ولذلك Rawa ma babu wawan رواهما مسلم ولذلك قاب الم- قاب ال- habazaci قال مجاهد مجاهدة jahabaza ولذلك قام ga manya-manya من المحدثين بتمييز الصحيح من السقيم مما روى من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم maruwa مما روي
ina من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وجزاهم الله خيرا على هذه
umma الأمة وقد اشتهر عندنا في نيجيريا خاصة وغرب gar afirka غرب إفريقية عامة في حلقات العلم كتاب بغية المسلمين وكفاة الوائزين والمتعظين لشيخ عثمان ابن أبي بكر إمام هارة حمد الله ببامكو جمهورية مالي وقد أقبل الطلاب على تدريسه لأنه كما وهذا ذكر لا يسيب على ku gyara ala dirasatihi akwai kuskure ya ba ta dirisi ala tida- ala dirasatihi ala dirasatihi li'annahu gyara shi.
kama zukira كما dirasatihi ذكر مؤلفه رحمه الله أن الكتاب في المواعظ والترغيب والترهيب فقد نس في مقدمة أنه تهر الصحة فقال قد جمعت هذه الآيات والأحاديث الصحيحة وهذا مما يمر عليه ويفره به لا سيما في فضائل الأعمال الذي يرى yara الذي يرى كثير من المؤ- من المتأخرين جزا- جواز الأمل بالضعيف في الفضائل الآمال من الترغيب والترهيب بل يرى بعضهم الاستهباب والحق أنه لا يجوز الأمل بالضعيف مطلقا لا في الفضائل ولا في غيرها إذ الأحكام الشرعية متساوية الأقدام لا فرق بينهما وعلى كل حال can kasa na yi ce ku ci babi al'amal bidda'if fi fada'il al'amal mu'allafat min karfai min Wannan- jawas aw adami نعم an yi littafai akan waga matsala matsala ce ah, da ta daɗe malamai na magana akan fada'il al'amal ana aiki da hadisai da ifai ba mawdu'ai ba wasu malamai suna ganin ana yi kamar da imam nawawi rahimahullah ya shahara garai cikin littafansa na tara kusan littafansa goma sha ɗai inda ya faɗi waɗannan maganganun sai da na biyu littafin makhalulat da waɗanda an ka buga duk ya ta ya mace ma mustahabi to duk na bi a bangaɗin nashi da waɗanda suka gani ba a yi kamar abin da shawar shawar islam taimiyya rahimahullah da sauran malamai cewa duk ɗaya ne imamu shaukani magana ta shi na ƙarshen cewa duk ɗaya ne tunda duk ana jingina ga manzon rahama sallallahu alaihi wasallam to asali abin da ya inganta aka jingina gare shi sannan cewa fada'il amal wannan asalin matsala inda ta faru kawai da wannan littafin shi imamu dawayi rahimahullah littafin ibn salah da yayi al-muqaddima sai ihtisarinsa to wajen ihtisarinsa sai wani abu ya shigo shi ah, ibn salah sun ce ya halatta magabata salaf sun ce ana halatta a roto a roto ruwayat hadisai masu rauni da hadisai daga mawdu'afa masu rauni malamai a roto hadisan su ga shahi fada'il ko tarhi wa tarhib to shi imamu nawawi rahimahullah sai zai sai ɗebe sai ce al'amal abu biyu ne ruwaya daban aiki daban to imamu nawawi sai samu hami sai ƙara bancin ruwa sai ce kuma da aiki amma tabbas magabata wajen ahka sun shaddada heda abin da ya shahi fada'il amma duk da ruwaya ruwaya aka magana su magabata in ahkam ne kwata-kwata ba su rawaito hadisi sai duk irja din dukansu siqatun ne inda ga ahkam ne ko ga tauhidi to amma in ya zo ga irin fada'il ko tarihi ko wani abu da shi haka sai su dan tasahuli ma'ana ga rawaitowa wala Allah an ka rawaito daga baya an ka darasa hadisi a waɗannan hadisan suna kaiwa ya zama hassan da gari ko irin haka to shi ma manawi sai ya wahani sai ɗebe wannan alhali ga abin da ibn salah ya ambata kuma ga maganganu magabata irin su abdurrahman mahadi su yahya ibn ma'in su imamu ahmad duk sun faɗa to sai ya ɗauka cewa kawai aiki ana iya aiki da hadisai na fada'il da targhib tarhib kawai da magabata suka ce alhali shi suka ana iya rubutuwa to shine yace nice min darfai wa ga jama'atu khulasatu zalika fi risalati al-qawl al-fasl bil amal bid da'if wa da'i al-amal to littafin an buga shi he da shekara 20 kuma yanzu na saki yana nan za a saki buga shi don tantance abu sai ni hitar da maganganun na magabata ina ji na tara kusan kauli na magabaci 30 da wani abu kowane na hudi da ƙarshe hulasa dai wahami imamu nawawi na cewa al'amal kalmar wa al'amal bi har ya ce istihbab to duk shi ya bata abu hau malamai da yawa sun ka ɗauki abun haka ɗin ko ina za a ga kowa ce ai ana aiki da hadisi a cikin fada'il wannan magana tana da rauni kuma ma ala taslim ma ana aiki kuma akwai shuru da quyud su kansu ya hafizan hajar ya kawo shi da sahawi da sauran malamai cewa dole ya zama hadisin nan ba shadidu da abba ba mawdu ba kuma ya zama yana da asali kuma ka a ce annabi ya ce sun kawo kawaitin ma gama waɗanda ka ganin alhali ko kauli dai ingantacce gaba ɗaya duk abin da shahi manzo rahama ko ya yi shi ma istihbab yana cikin aksamu hamsa a takalifiyya so abu istihbab kaga bai zama a ce a jingina ga manzo rahama wannan matsala ce din mai jaye-jaye sosai na'am na'am kullu hal وعلى كل حال فإن المؤلف لم يستطع أن يفي بذلك fa'idu shay'in la yu'ihi shi wannan malamin Allah ji kansa magana da yana ce zai kawo da sai ingantattu kaga yana da waya gare tun da ba bai da takhassus gare su kuma kawai da zai zo balma ya kawo hadisai na ƙarya kuma la asal lahu to amma dai wannan dai kaga kokari ne Allah ya saka mai alkhairi faqad zakara bi nafsihi al ahadisa fa azzaha ila al ila al mawdu'at al mawdu'at na ibn jawzi kaga ya sa kace hadisi ingantacce za ka ita kuma ka ce a harjuhu ibn jawzifi mawdu'at ka akwai abin nan nan gana dan da amma shi al-mawdu'at shi imam ibn jawzi ya yi su da ya bayana hadisan ƙarya to kaga wannan azum ma gari sannan kuma kaga abin nan na wal ilal wal ilal mutanahiya fi al ahadith al wahiyya shi ma duk na ibn jawzi ne nam kilahuma li ibn jawzi ya raba littafin bambancin suka wada imam sahawi ci bambancin mawdu'at da ilal mutanahiya shi mawdu'at ya yi sharadin cewa hadisan ƙarya zai kawo su ko ilal mutanahiya hadisai masu rauni wani suke munkar amma ba su kai matsayin na ƙarya ba amma shi sahawi ya ci gyaran ibn jawzi ya ce ya ta kuskure ya ɗauki hadisan mawdu'at ya sa cikin ilal ya ɗauko hadisan ilal ya sa cikin mawdu'at dama dai idan ada aikin sa abin Allah ya saka musu alkhairi wal alil mawdu'a fil ahadith al mawdu'a lisuyudi imam sayyidi shi ma yana da la'ali masnu'a shi asalin la'ali masnu'a littafi ne da shi ibn jawzi babin nan imam sayyidi ya ci gyaran ibn jawzi mawdu'at shi sai ɗauko dukan hadisan mawdu'at na ibn jawzi bi shi hadisi hadisi yana cin gyaran shi wasu wurare ce sai ce wanga hadisi bai kai mawdu'i ba sai dai da ifi ne ko kaza haka wani wuri ma ya hassana duk da yake imam sayyidi Allah ya gafarta masa mutasahil ne amma ya kuma ƙara wasu abin nan halat na wasu littafai da shi ibn jawzi bai kawo ba shi ma littafi ne mai kyawu ga mujalladi biyu ne yanzu na ga bara an yi wani ta haƙiƙi sauci mujalliji biyar mai kyawu sosai an samu ƙarin bayani na.
وأيضا يعتمد المؤلف على ال- على الك- على الكتب التي جبئت الغيث والسمين مثل كتاب إحياء العلو- إحياء علوم الدين للغزالي وبدر الزوجين وتوبة آه، Haramai.
هرمين على مذهب السادات المالكية لشيخ أبي بكر القشناوي Wani والقبائل malami wanda ya yi sharhin asalin madarik na abin nan.
Askari.
Shi ya sharhin na askari. Mutumin ka tsanani sai zanna can Makka. Shi wanga mai littafin sun zanna tare. Yanda an samu mutane malaman Afirka da suka zanna Makka a wancan shekaru. To sun haɗu suna kusan Makka tare. Shi ka shanawi wannan shi ma Makka yake zaune da shi ma mai wanga littafi. To wanga littafin ya shi ne akan sha'anin aure da saki to kasan sai ya ta kwaso abubuwa shi ko sai ya- ina nakaltuwa gare nan
والكبائر
almasu المنسوب إلى الحافظ الذهبي shi wannan alkaba'ir na imam zahabi a an samu matsala lokacin da an ka buga shi asalin kaba'ir na shi imam zahabi ba shi ba ne aka buga wanda ya watsu don sai daga baya da haƙiƙi ya tabbatar wanda an ka buga an ɗebo wani ciki na asalin na kaba'ir ɗin an ka haɗa da littafan haitami almakki yana da littafi shi ma akan kaba'ir to sai an ka cusa shi bayan ga nan sai irin a ce latifa ko ko wani abu fa'ida duk ba cikin littafin asali na shi imamu zahabi hadisai ne ya sarjin su ya hukunci gare su yanzu cikin malaman nasir da albani allah ji kansa mashur ali salman da salim abinan samir al-misiri sun yi tahqiqin littafin wanda asalin amma dai gaskiya na shi mashur shi ya kyawu ya kai da na asalin za a yi waɗanda in ka diba ka haɗa da wanda aga hannayen mutane za a gaba wani shasa bambanci mai yawa duk waɗannan abubuwan kwashi kwarar imam zahabi bai kuma za a ga yana hukunci ga hadisai ɗabi'a su kenan duk ga wani hadisi da imam zahabi ya roto za a ga yana magana don haka wanga littafin da aga hannunmu na kabaya to gaskiya akwai ƙare-ƙaren da imam zahabi bai san da su don a sani sai a nemi na ainihin mai kyawu tun da an kai na shi yasa ni ce almanso wannan kaji na ba wai babu shi na zahabin bai a zahabi a alkabai amma wanda da aka hannun mutane to ba shi bane na'am wa rusul majalis wa muntahabil nafa'isi shi ma ga littafi na cikin miyagun littafai da nan kasan mu lisu haɗe littafi ne wanda yake kwashikwara ya kawo hadisai na ƙarya da babu kawai da zan kawo muku can daga baya a an tambayi sayudi wanga littafin ya yi ta dosi an hadisai ciwon son sai ce saura duk ƙarya ne to haka littafi ne amma mal asaf manyan malaman mu a zaure duka za ga shi suka dogara musamman ga abin da shi fada'i irin na rajab don haka risalar da ne akan rajab na ɗauko littafin na bi hadisansa kusan hadisai masu yawa waɗanda ma su kansu ba su da asali don na kawo amma littafi ne kuma mai aƙida sa ba ta da kyau ba ash'ari ne mugun ba ash'ari ya yi tawili ya miyagun maganganu ga suka tabbatar da istiwa'i da sauran abubuwa kaga na iya ta aƙida sannan na iya ta littafin abin da a cikin littafin mujalladi biyu ne za ga malaman mutu suna da shi na'am والترخيب والترهيب للمنزل abinna wa targhib wa tarhib نعم at-targhib wa tarhib ne imam munziri wanda albani Allah ji kansa ya aiki a kansa ya ta ji sahih targhib da da'if daga baya almajinsa mashhur ya haɗe su wuri guda don samun sauki bayan rasuwarsa duk gaba ɗaya wuri guda shi albani ya raba sahih daban mujalladai uku sannan da'i mujalladai biyu to daga baya mashhur sai haɗe suri guda kawo da asalin littafin yake kawai sai dai kawo a kam na shi albani ya sanya daga littafi ne mai fa'idar gaske bai ƙayyada kai ne ba ga hadisai ingantattu shi ne maganar wani wuri da kai ya nuna yana da abu su hadisai wani lokaci kuma yana wucewa haka wadda albani ya yi bayani sosai a cikin yana da kyau malami ya zama yana da wannan littafi don zai taimaka mashi kwarai duk wani abu da zai yi magana a kai in dai na kwaɗaitarwa ne tun daga ibada ibada har zuwa mu'amalat duk ya kawo hadisan kuma in kana da ta hakika albani za ga matsayin hadisi wa masu hudu ba da sauransu tahi ne mai muhimmanci kwarai to da yawa shi nan mai wanga littafi yana cirantowa da sai cikin wannan littafi ba tare da tantance ingancinsu ba shi ne kan na'am وكتاب البركة في الفضل السعي والحركة لشيخ محمد الوسابي الواسبي والواسبي
wanda yake shi mutumin abin gari yemen ne littafin na shi ma kwashi ne da jin sunan kaga ya kawo a disan karya da yawa nan
wa jami'u sagir lissiyudi yujadu fi aksariha al-ahadith al-mawdu'a wannan da jami'ar وقال أخي له sagir wanda albani ya unwaɗiyar hitas ya fitar da hadisai na ƙarya masu yawan gaske wanda sun ta san madu don sayuɗi Allah ji kansa haɗi bulaili ne duk da ku suna ce ka ce amma malamin sun ce ne haka shi an ka ce mutum haɗi bulaili zai kwashi kwaram ne yana iya mayan ko kan maciji tun da daddare wanda ka yi tara ciyawa ko da yanga da daddare kaga kwasuwa zai har da macizai ta komi shi amma na haɗi bulaili Allah ya gabata masa ya da ta hira ɗari takwas. Eh, da haka bai da lokacin muraja wasu abubuwa da yake Allah mai baiwa kuma ya fara ga kai ne tun shekara arba'in bai sake taya ko ina ba rubutu ya kai ta yi hayyar rasu. To ya yi jami sagir kuma littafi ne akwai jami alkabir da yi sai ya dawo jami sagir saboda ya rage wancan ɗin. Can akwai af'al da aqwal to da ya ja mai sigir sai a ƙawal kawai da ɗebe a fa'ad to duk haka hadisan albani Allah ji kansa ya hidima a kan littafin shekaru yanzu ya haita tuntuna akwai shi a ƙasa za ga jami'ar sigir sai jami'ar sigir mujalladain sannan da if mujallar wahid shi ma yana cikin littafin da yake ɗalibai ɗalibin ilim ya zama yana da su yanzu zai so ga yi musamman limamai masu hudu ba ga hadisi kana son ka sani kuma akan hurufin hijaiya littafin yake kawai harafin za ka diba da ka diba za ka ga hadisin in ba gane cikin sahihu jami'i ba to ka koma da yahu jami'i to yana sauƙaƙa maka bincike irin yanzu da ke zugga na'urar komi na ciki mana magana dai littafin ƙasa kamar ya rufu zalika kullu dalibul hadis to waɗanga hadisai waɗanga littafai galibin sun kawo hadisai wanda suke mawdu'ai wa ma la asal la bal huwa da'if ballantana shine bal huwa da'if ballantana da ifai wa qad zakara al mu'allif yaghfiru Allah lana wa lahu ahadith la asal laha kama sayarahu al qari'u al karim fi takhrij hadha fi takhrij hadha wa kitabihi ya ulum ad din wa qad taqallaba al ulama fihi la siyama ahadithuhu ففيه موضوعات وما لا أصل له قال ابن الجوزي في مقدمة كتابه منهاج القاسدين قاسدين مقتصر إحياء علوم الدين صفحة نعم عن الأحاديث فاعلم أن في كتاب الإحياء آفات لا يعلمها إلا العلماء وأقلها الأحاديث الباطلة الموضوعة والموقوفة وقد جعلها موقوفة وقد جعلها مرفوعة الموضوع والموقوف قد جعلها مرفوعة وإنما نقلها كما رآها لا أنه ابتراها ولا ينبغي التعبد بحديث موضوع والاقترار بلفظ المصنوع wannan ita ce magana ibn jozi ya ɗauki littafin ihawu sai ya ihtisarinsa to cikin mukaddima yaka faɗi cikin illolin iya wanda ya watsu Allah ya zuga shi shi Usman da Hudu sun samu littafin suna ta unwan da shi to cikin abin da a ciki ne yace karanci to wanga ai kaga ba karanci bane wa kallu ahadisul ba'ila al mawdu'a cikin yanzu aiki da ni na tufatul akhyar fi ma la asalahu min al ahadis na tadda ina ga hadisi ya kusa a wajen wajen ɗari bakwai cikin duk babu asali ba su da asali na yin wani da littawai da suka gabata akwai takharijin imam iraki akan hadisan ya aiki akwai nisubki shi ɗanɗan kafin shi cikin ɗabaƙaci shafi'iya sannan akwai na wani shi ma iraki ya yi tisari to ni ma na bi hadisan da tara sun yi ɗari biyar aƙalla duk ba su da asali ba wani ƙarya ba ne babu su kwata-kwata shi ya kawo cikin ihya'u don haka gaskiya akwai ɗamat cikin littafin tare da littafin mai albarka malamai sun yi umarni da shi da wasu wurare musamman duk da yake kuma sufanci da abubuwa sun yawa a ciki akwai da matsaloli ga rai ta kabarin karatu ne ya yi sai ga ɗalibi ko malami wanda ka iya tantancewa malamai na nasiya waɗannan littafan a mutu a nisance su musamman ɗalibi mai neman karatu ya bari sai ya ne na ga sunna sai na zanki diba su in ba haka nan zai kwashi kwaran na'am نعم وفي تلبيس.
وقال في تلبيس إبليس na shi ibn al-jawzi ne نعم دار الوطن وجاء أبو هامد الغزالي فصنف كتاب إحياء على على طريقه طريق القوم.
على طريق القوم وملأه Alƙawmin بالأحاديث annabi الباطلة mutasawwifa shi ya kan yi ala da ikirin qaum أوكي.
ina nan sufaye وهو لا بالأحاديث يعلم الباطلة.
بدلانها وتكلم في ilmin آه، علم kashifa المكاشفة wa kharja وخرج an عن fi قانون الفقه ya ta ma ga qawanin fiqh ya shiga ga kaga nan ya ce kaga wal mawqufa wa qad ja'alaha marfu'a kaji jidali مم.
da yawa magana sahabi ce ko tabi'i sai mai da shi hadisi annabi ya ce shine marfu'a a ga duk illoli ne to kuma shi malam mai wanga littafi ya dogara ga ihya da yawa kawai za mu zo mu gani sai shi kama kama fi ihya sai ihala gare shi وقال فيه محمد الهود in kare tabbatar ba Al-Bawruji.
magana ta ba to ga magana malamai akan ihya din nan نعم Beiroti البويروسي Beirut, wagga.
نعم في asnama أثناء المدالب في أحاديث مختلفة المراتب اعلم أن كتاب الإحياء لغزالي مع جلالة قدره وعلو- وعلو مرتبته ورسوخ قدمه في العلم لا يعم- لا يؤمد la yu'tamadu لا يعتمد عليه في الأحاديث il hadis في الحديث لذكره في كتابه المذكور جملة من الأحاديث الموضوعة وذلك أن الغزالي هو كما قال الذهبي في سير أعلام في ترجمته له ولم يكن له علم بالآثار ولا خبرة بالسنن النبوية القادي- القادية abal aqal على الأقل, على الأقل wannan magana zabi ce imamu zahabi magana ce zabi ce ya kulasa imamu gazali ya nuna imamu gazali lam kullahu ilmin bil asar bai karanci hadisi ba da wasu littafai ya tayi kuma malami ne babba cikin masabar shafi'iyya suna ce masa hujjatul islam haka ma suke ce masa to da haka bai da shibra da ƙwarewa da gogewa da sunnoni mazarama waɗanda su sunnoni mazarama suka hukunci ga hankali ko mai hankalinka ka gani dole a hadisi ko ko nassi shi kenan do ah, shi imamu gazali ya samu su littafai ne haka ya ya- ya naƙalto gare su yake ba harka ce ba ce kuma shi ya itirafi imam gazali ta ce gaskiya ni ban da- ban da hazzi ga hadisi ya faɗa yasa ƙarshen rayuwarsa an ka ce sai bukhari da cikin sama yake ya rasu saboda daga baya ya dawo mutum ne ilmin falsafa da ilmin kalam nan sun ga ƙwari nan ya ƙwari sosai daga baya sai ya yi abu nadama da ɓata lokacinsa a ciki sai ya dawo ma wannan tafiya ta harka hadisi to ya riga ko da ya dawo littafai ne sun watsu duniya don haka sai ya zama haka Allah shi ya yi musu آمين. وقال السيوطي في ملقات الصعود فإن قلت إنه صلى الله عليه وسلم كان يصرف دهيته كل يوم مرتين قلت yamma a sunan abi dawud kusan sai yudi sai da ya dauko kutubu sitta din kowane ya mai shari ya ma bukhari ya ma muslim ya ma abu dawud da ma tirmizi kusan su duk kuma akwai littafan amma haka ba sharhi mai yawa ba irin tariqa dai ina kalto yanzu ka irin muslim sai na kalto ga nawawi da sauransu bukhari na kalto ga hasan hajar ibn tubul bari haka yake yi to cikin sharhin da yayi ma mirqatu suudi ya samu shi sharhin suna abi dawud to a ciki ya kai wagga magana na نعم قلت لم أقف على هذا بإسناد ya ce hadisin da an ka ce wai manzon rahama na sha shi geminsa ko wace rana so biyu wannan hadisi sai shi sai yi kuntu la aqi ala hadha bi isnadi to shine ya ce ni ban ga wagga magana ba da wani isnadi shine ce mukunci ake yin tubatul khayar na bi hadisan duk da ba su da isnadi kuma suka yawaita a cikin al'umma su ne waɗanda aka- malamai ka faɗi ko wasu ‘yan kasuwa ko wasu kaza wanda aka yi ta faɗi. To yan hadisi ana faɗi ne bai da isnadi to shi aka ce mala asallau. Amma akwai islahi na malamai can mutakaddimin hadisin da yake munkar ko da yana islahi suna ce mala asallau. Amma ga islahi kawai da ibn taimiyya ambata a malaman baya in sun ka ce la asali suna nuhin hadisin da bai da isnadi shine nan imamu sayyidi ke ishara wala ara man zakarahu illa al-ghazali fi al-ihya ka gani kaga wala yakhfa ma fihi min al-ahadith allati la asr laha shine ash-shahid imamu sayyidi ya wado ga magana kaga magana ta kai in ka diba can kasa na shimrikatu su'ud in suna bidawun mujalladi biyu ne amma shaukani yayi wahani cikin fawaid majmu'a sai izza magana zuwa ga sahawi cikin makasi to na diba babu walai safi asalin magana sayyidi ce sai wahami ya jingina daga sahawi amma karatu ya kai ولم أرى من ذكره إلا الغزالي في الأحاديث في الإحياء ولا يخفى ما فيه من الأحاديث التي لا أصل لها وقال القسلاني في الإرشاد وفي كشف علوم Rashad الآخرة Sari fi shar sai للغزالي.
Bukhari wanga littafi yana da kyau ga ah, masu karanta da Bukhari yana da mizat wani kana ya dogara ga baki daya ga Fatahul Bari amma ya yi wasu kokari ya samu nusa mafi kyawu ta Bukhari ya yi sharhi akan ta sannan ya yi kokari bin duka rawi sai ya kwaɗi tarjama ta a takaice wani huwa wani kaza kaza to yana cikin eh, zama littafin shi yana taimakawa ga wanda sai- zai karanta da bukhari to zai zai sauƙaƙa maka dole jami'in sai ya faɗe su amma duk abubuwa zai zai isin baɗi galibi daga fitar bari tun daga gaba ya zo shi ƙasƙalani shi haɗin hajjar asƙalani bil'ain shi ko ga ƙasƙalani da ƙaf duk mutanen misirin na نعم. إن بين إتيان أهل المواقف آدم وإتيانهم نوحا ألف هكذا yake wa fi kashfil ulum al-akhirah lil ghazali نعم in bayyana itiyan ahl mawaqi Ba su Adam wa itiyanihim Nuhan.
wasu wai mutane lokacin da an ka zo abuwa ya kai rana ta sauko a jikin mutane gumi ya ruhi mutane to a lokacin za su taru a yi group a ce to a tai wajen wa zai mana iso ga manzo ga Allah don a yi mana hisabi shine magana da ya kai nan ألف سنة إيه.
وكل و- و- وكذا كل نبي ونبي haka Wanda bi.
suka tai قال في الفتح fatul bari ولم أعرف لذلك على أصل ولقد أكثر wani من hadisin هذا da الكتاب ya kawo shi ga zai cikin kashfin ulumin akhira hafiz na rage cikin fatoci ni ban ga wanga hadisi ba san ban ga asali ne ba walaqad aksara min hadha alkitab من من إيراد إيراد أحاديث أحاديث لا لا أصل أصل لها.
لها wanga littahin kashfin ulum ولا تغير بشيء منها eh intaha انتهى
taqaba وتعقبه الأيني shi aini ya ci gyaran hafiz na hajar بأن جلال بأن جلالة قدر الغزالي eh تنافي ما ذكره وعدم وقفه hukumihi وقوله على أصل ذلك لا يستلزم لا نفي يستلزم نبي وقوف وقوف غيره لذلك لا على أصل فإنه لم يهد علما بكل ما ilma shi abin hasa ai bai kewaye da ilimi bi kulli ma warada ba حتى يدعي هذا الدعوة انتهى to habi sai ya rama وأجاب يعني الحافظ eh cikin Bi in- littafi ne in ka da من إلى الإعتراض littafi بأن ne جلالة dole الغزالي biyu ne aini da haruna hajar duk misra suke to ka san da eh, duniyar da masahib suna tasiri shi haruna hajar ba shafi'i ne shi aini ba hambale ne to akwai tanafusi tsakaninsu don shi harin na zargin ma aini ya saci aiki ne in an ka yi akwai almaje daga kai ma aini aikin kuma zahiri akwai haka ɗai to daga baya sai aini ya bi fitul bari yana cin gyaran hafiz ga wasu maganganu to shi na hafiz ya ce kakkaɓe wa ya itiradi mujalladi bi shi ma an buga shi to cike kamar yamma da aini waɗancan maganganun da yamma to shi ne sai hafiz yamma da aini raddi a cikin wanga littafi sai ya ce musu
نعم بأن جلال أن جلالة الجلال الغزالي لا تنافي أنه يحصل يحصل الزن ببعد في بعض الكتب شيء يكتسب ويأخذ الذنوب.
منها ويقول ذلك ذلك المنقول من قول وغير غير ثابت ثابت كما قاله ذلك من إحياء كما قاله ذلك كما في شيء لك الإحياء.
سنزو غروانغا في نقله إيه نعم من قوة من قوة القلوب.
القلوب إيه كما نبه على ذلك غير واحد من ال- من الحفاظ شيء قوت وقد القلوب مجلد اعترف يبكني هو بأن وسن بأن شمانا قراءته قاوزا في أما الحديث شما قاش قرمي أم بغاش
نعم وقد اعترف هو وقد اعترف هو بأن بدعته يا اعتراف الأحاديث حاجاتي مزجات إلى حديث مجاتو مرة كاوشي ma'ana muzati mafa'ulun kai ko da yan uwan annabi suka ce ومن معناه أجل تولية.
ذلك ومن أجل ذلك خرج أحاديث الإحياء الحافظ الحافظ العراقي في المغني المغني عن حمد الاسرى نعم عن حبل الصاري في تخريج ما في الإحياء من الأخبار وقد سبقه التاريخ السبكي التاج الس- التاج السبكي تاج في الدين الطبقات الشافعية حين خصص فصلا جمع فيه جميع ما في كتاب الإحياء من الأحاديث التي لم يجد لها إسنادا da ya zo tarjamat shi hafiz abin nan gazali inda ba shafi'i ne dama yana magana akan su a mutanen shafi'iyya malamai to da ya zo sai ya keɓe fasali yanzu an buga littafin mustaqil fasalin hadisai da duk a cikin ihya'u sai ya bi sai ciwon ga la- la asala lahu mawdu haka ya ci gaba da yi amma na gazali ya na raki ya yi saboda raki shi a, babban malami ne ga hadisi hafiz ne shi ko tashi sauki ya taba ne ko ina to kuma shi ga- abin nan iraki ya tsaya ne ga aikin kawai shi ko ga taba ne cikin rubutu ne shigo da shi نعم bai ba shi irin lokaci ba sai salam ya لا- ji laha لا لها إسنادا وهو في مجلد السادس عند ترجمته الغزالي وقد وافقه في كثير منها العراقي ثم جاء الشيخ محمد أمين السويدي العراقي فجمع أحاديث موضوعة التي ذكرها الحافظ العراقي في كتابه سماه الموضوعات في الإحياء أو الاعتبار في الحمل الأسفار وقد وافق وقد, وقد فاته فاته بعض الأحاديث shi ma ɗin وصدقه يزور عليه يعني.
الشيخ علي الرضا المديني في المدني.
الإخبار- المدني في الإخبار بما فات من أحاديث الاعتبار malami yana nan yara ya sani na cikin manyan malaman hadisi ne shi wannan adali نعم cikin almajiran albani da sauran suna وقد تتبعت أحاديث التي لا أصل لها في الإحياء فبلغت حوالي 300 وزيادة راجي كتاب توفة الأخيار في موضوع آه، في معرفة.
معرفة ما لا أصل له من الأخبار وقد تبع وقد تبع ألف alfa ألف, hadisi ne ألف حديث منها آه، وسيطلب كاملا إن شاء الله وأما الجمع wannan bugu tun na harko wajen shekara goma suka wuce yanzu na buga eh, za a hito dubu biyu da wajen ɗari biyar zuwa dubu uku hadisan In kwanakin ga yanzu ma misira za a bugu shi insha Allah
وأما جامع الصغير فقد أخل السيوطي رحمه الله أما شرطه في مقدمته ولذلك ذكر أحاديث
الزabin كذابين ومتهمين قال محمد البشير زافر الأزهري في تهذير المسلمين من الأحاديث الموضوعة على سير المرسلين littafi ne mai kyawun mujallaji guda haka في شأن جامع الصغير da ya zo cikin muƙaddima وكتاب جامع الصغير للسيوطي فيه كثير من الأحاديث الموضوعة نبه عليها بعد تعليفه للموضوعات وذكرها shi kai ne ɗin daga baya sayudi na ba ba ba wai sayudi ya ya ya- abin da ya faru ga sayudi kawai da aka ce ma mutum ne eh, marubuci wanda mutum ya ta haihe da ɗari takwas kaga dole ya mance wani abu to bayan ya yi wanga littafin to sai ya yi wani ta zail eh, zail ala hadis mawdu'at bayan la'ali ko sai zai waɗanda ya ci gyaran ibn jauzi na hadisan da bai kawo ba mujalladai to ciki sai ta kawo su hadisai kuma sai suka yi daidai kuma ya kawo su cikin jami'in sigir kuma cikin jami'in sigir kawai da zamu zo mu gani ya yi alkawali ga muƙaddima sam sam bai bai hitar da hadisan makarata to so ga shi kuma cikin waɗance ya- ya zo ya hitas don haka sai ka canza zai ya faɗi hadisi cewa uh, na ƙarya ne amma kuma gashi ne ya kawo jami'in sigir kuma ya alkawari cewa bai kawo hadisi na makaryaci a cikin jami'in sigir to wannan shi ya same shi kuma wannan ba komai ba saboda yawai ta in mutum muksiri ana ba da shi uzuri don komi kai da yawa dole duk wanda kai sai ka samu abubuwa yanzu kamar nasiru da albani Allah ji kansa kaga yanzu ya tattara ju'at daga wahai ya samu dama yana dawa ga wasu hadisai mutum ya shekara hamsin yana abu kuma ba guda ba to kaga dole abin ya yi yawa to haka ga ka'ida shi ko shi a lura wanda ya yi abu da yawa to kurakurai ne to suna shiga cikin daidai ne ana kau da kai amma wanda ya ɗan yi kaɗan kuma ya zo da kurakurai to shi ya da matsala to shi ya faru ka sayudi Allah ji kansa ya yi rubutu ya yi hadisai da yawa littafai jami'ul kabir da sauransu da manyan littafai to sai ya samu irin wannan wahami eh وقال الألباني في تمام منا السيوطي معروف بالتساهل بتساهله بتساهله في التصحيح والتضعيف فالأحاديث التي سهاها أو حسنها فيه قسم كبير منها وردها عليه ردها عليه الشاره مناوي المناوي مناوي yana da faidul qadir faidul qadir na manawi ah, yayi sharhin shi littafin abin ga jami'ar sirri وهي تبلغ wajen wajen biye- sai yana bi ne wajen hadisai wal ahadith allati saha wa sana وهي تبلغ المئات إن لم نقل أكثر من ذلك wannan duk magana albani ce وكذلك وقع فيها أحاديث كثيرة موضوعة
ma ما أنه قال في مقدمه سند- س- سنفت سنفته ma wasan أ- وسندته أما تفرد na به tsare shi أما تفرد به wadda وداء أو وداء.
كذاب ko kazzab أو كذاب wadda shi wanda yake kazzab ya himuni bisa wadda amma duk dai hadisan su duka abin jehowa ne وقد تتبعها بسورة سريعة وهي تبلغ ألف تزيد قليلا أو تنقص كذلك وأرجو أن أوفق لإعادة nazar النظر فيها وإجراء, وإجراء القلم التحقيق عليها وإخراجها للناس wannan farko abin da ya ce zai zo ci gaba wani lagari ومن الغريب أن قسما غير قليل فيها شهد السيوطي نفسه بوضعها في غير هذا الكتاب فهذا كله يجعل الثقة به ضعيفة نسأل الله الإسمة ثم يسر الله تبارك وتعالى magana فجمعت da ya ce
ثم duk magana ce shi- abin ga ce Na'am.
bayan ci gaba so Ah.
Allah tabaraka ta'ala نعم فجمعت الجابر الصغير وجعلت jami'ar sagir وزيادته المسمى الفتح الكبير في دم زيادات إلى جميع الصغير إلى جامع الصغير اسمين صحيح الجامع.
littafin وضعيف الجامع na'am وأدى أحاديثها حديثا آه a rakam na mu ce wajen dubu shidda mutum نعم والموضوعات منها حديثا على وجه الت- التقريب da takwas وهو wai da مطبوع tamanin.
كالصحيح والحمد لله تعالى قال Wannan شيخ dai ya أحمد بن nuna matsalar jami'ar sigir a ce shi albani ya samu hadisai 980 duk na ƙarya cikin aikin da ya yi gare su kuma hadisan 6,469 وقال الشيخ عمر البماري وقال شيخ أحمد البخاري في ال- آه، في الم- في ال- المجير في المغير على الأحاديث الموضوعة في جامع الصغير littafin da ya yi ahmad gumari yana da matsala ga ƙida amma malamin hadisi ne to sai ya ɗauko shi ma jami'ar sigir wai mai kishi akan hadisan da a ciki na ƙarya cikin jami'ar sigir to shi ma sai ya bi sayuɗi yana waɗin hadisan da ya kawaɗi na ƙarya ya ambace shi shi ma littafin ana samun sana'am أما بعد فقد ذكر الحافظ السيوطي في خطبة كتابه الجامع الصغير أنه ساله أما تفرد أما به تفرد به.
وداء أو wadda'un وداء أو كذاب ومعناه أنه لم يذكر فيه حديثا موضوعا بل جميع أحاديثه ثابتة وليس كذلك فقد أورد فيه أحاديث تفرد بها الكذابون وآ- وآخر زاهرة ودء وإن لم ينفرد وإن لم ينفرد لم ينفردوا ينفردوا بها.
بها لأنها سوء من رواتب.
روايات الكذابين أمثالهم الذين يسرقون الأحاديث ويركبوا لها ويركبون لها أسانيد آخر لقصد الت- أخرى ل- لقصد تزويج ت- تر- ت- ترويج ترويج ذلك ذلك الحديث shigar da الموضوع tauriji tauriji zalika don su shigar da hadisan ga mutane a zaton masu kyawun لغير الإيراد أو الاحتجاج أو غير ذلك من الأقراب بل من الأحاديث التي ذكرها فيه ما جزم هو نفسه بوضعه إما بإقراره
hukum ibn jawzi حكم- حكم ابن الجوزي hukum حكم ابن الجوزي bi wada'i بوضعه can da ya bi shi cikin la'ali da ya bi hadisa in ah, sai eh, ibn jawzi ya ce hadisi ne maudu sai ya yi shuka ga ya muwafaka da shi to shine kace ko ta haka ɗin
نعم ga yana wa وذلك zalika في هذا الموضوع وإما باستدراكه هو إياه على ابن الجوزي وكذا في نيل الأ- الأ- الأعلى zalika fi zalal في ذيل العلائي العالي eh ya- ya shi ma an buga shi mujalladi biyu ana ce me ga bugun da an kai az-ziyadat aka yi samu shi az-ziyadat ala hadis mu mawdu'at وقال أخيه عبد الله الجماري gumari جماري في تعليقه على mutanen maroko تنزيه الشريعة آه، للك- للكتاب
lil kattani للكتان ولعل هذا اعتمادا
wala ولعل هذا اعتمادا على ما ذكره السيوطي في خطبة الجامع الصغير من أنه سانه أما انفرد به amma fara da bi أما انفرد به وداء أو كذابا wadda'i
وهذا ليس بصحيح فقد ذكر فيه أحاديث الموضوع هو نفسه أوردها في زين العلاء آه، حاكما عليها بالوضع hakiman عليها بالوضع shi kai ne din duk dai magana ce ne ka ƙara kawowa sayyidin bai cika sharadi ne ba wanda ya kamata وما كتاب النبي صلى الله عليه Ina وسلم tsaya nan a rage mamala ya ka tsaya a can guri mamalan a kai yanzu ka gaji sai an jima ta so kai yanzu ya ci gaba shi وما ليس sai ka dan huta ba